الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da sauran mu ta wannan kafa ta da labarai ta gidan TV na Banfe da kuma rediyo muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna 20 ne daidai ga watan Jumada al-Akhir hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya dace da 14 ne ga watan Fabrairu miladiya 2020 daidai a satin da ya gabata yan uwa idan musu manta ba malam ya mana bayani akan abin da shari al-insaniya insha Allah mawdu'in da malam zai mana bayani akan shi shine alƙawani ko alƙanun insha Allah muna fatan Allah shi mala jagoranci Allah ƙara fahimta da ikhlasi da kuma dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam nam alƙawani ko alƙanun insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai da ‘yan uwa da suke aiki tare da mu a cikin gidan wannan rediyo waɗanda ba a ganin su da kuma sauran jama'a na musulmi gaba ɗaya da dukkan masu kallonmu da sauraronmu waɗanda suke na kusa da na nesa muna muku gaisuwa wadda musulunci ya yi tanadi ita ce sallama. Bayan haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da falalarsa da amincewarsa muka samu halartuwa a wannan wurin domin gabatar da karatu kamar yadda muka saba daga karfe tara zuwa karfe goma na safe a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na al'insaniya a yau kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tattauna akan maudu'i na alƙawani ko alƙanun muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a satin da ya gabata mun yi wato magana akan abubuwa guda biyu abu na farko mun tattauna akan abin da ya faru a ƙasar China ko ba haka ba to sai waɗansu labarai suke zuwa cewa zuwan shugaban ƙasar China a masallaci abu ne wanda ya gabata da shekaru aka sawo shi a wannan lokaci to shi ko zuwan firaministan ba mu sani ba shi ma tsohon ne ko sabon Allahu a'lam amma abin da ya kamata mutane su hankalta rahoto yana zuwa kusan mutum ina ganin 300 suka mutu a jiya in ban manta ba wannan musiba da ta zo an ci ko an so Allah ne ya jarrabe su da ita sannan kuma in suna da mafita su fitar da kansu dama hadisi na Abu Hurairah wanda ya zo cikin Sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya adawa da masoyina waliyina waliyan Allah mai imani mai takawa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد آذنته بالحرب to na yi masa shelar yaki kenan ya shirya sawa'an sun zo sun nuna a roƙi Allah ba su zo sun ka nuna a roƙi Allah ba musiba ta same su wanda hatta da shugaban su yana sa takunkumi wanda ake ce ma takunkumi to wannan dama kuma Allah yana jarraba su sannan wannan irin musiba su a masu tsari na bincike sun nuna cewa dukan shekara ɗari zuwa shekara ɗari wannan abin yana faruwa a alif da ɗari tara da ashirin mil van irin wannan ta faru wata musiba wadda ta afka ma duniya mil van van alif da ɗari bakwai da ashirin sannan kuma a alif da ɗari takwas da ashirin irin wannan ta harafa ta sake faruwa mil van sannan kuma a alif da ɗari tara da ashirin ta irin wannan ta sake faruwa a mil nafsan van sannan kuma a 2020 gashi ta faru a wurare daban-daban to shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wala yazalu alladhina kafaru wadanda na kafirta ba za su gushe ba tusibuhum tana samun su bima sana'u saboda abinda suke aikatawa qari'atun musiba an sanya mata suna musiba da annaha taqra an gane ko ko taqra al-qulub bi ahwaliha tana bugun zukata da abinda ta zo da shi da abinda take tattare da shi na tsoro dan haka ko su ja da baya ko ka su ja da baya yanzu dai ga fili ga mai duki wannan abin da ya shafi abin nan mawdu'i da muka tattaura akan shi na al'insaniya akwai nukta guda biyu ko zuwa uku da ya kamata mu yi bayani akan su kafin mu shiga cikin sabon mawdu'i na abu shine cewa al'insaniya da ake zancen kamar mutunta dan adam a matsayin shi na dan adam ko kasancewa dan adam a matsayin sa na dan adam an gane ko an yi kashe-kashe da dama wajen psycholog musamman waɗanda suke yi psycholog an gane ko suna kasa insan ko wajen ilimin tarbiyya an gane da mu'amala sun kasashe gida biyu al-insanu as-salbiyu da al-insanu al-ijabiyu al-insanu as-salbiyu shine suke ce ma negative kamar mutum wanda yake negative ba hagun mutum sannan al-insanu al-ijabiyu mutum wanda yake mutum mai dadin harka mutum nagari to sai suka ce ya za a yi a gane bambanci tsakankanin su tunda sifofi ne sai suka ce al'insanu al-salbiyu al'insanu al'ijabiyu lahu fi kulli mushkilatin hal wal'insanu al-salbiyu lahu fi kulli hallin mushkila al'insanu al'ijabi ɗan adam wanda yake nagari to lahu yana da fi kulli mushkilatin a cikin kowace matsala hallun to shi na da wato solution yadda za a yi a warware wannan matsala. an gane ko duk matsalar da za a kawo in dai mutum ijabi ne an gane ko to yana kokarin na a samu maslaha wal insanu salbiyu shi ko insanu wanda yake negative ba hagun mutum lahu fi kulli hallin mushkila duk wato hanyar da za a bi a warware matsala to shi cikin ta sai ya kirkiro matsala na fata an fahimci ni to amma wannan mustalah ne na tubawa mu a wajen mu a alqur'anance za mu samu al-insanu al-mu'min da al'insan al-kafir wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min al-qur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta musulunci al-insanu al-ijabi huwa al-mu'min al-insanu salbi huwa al-kafir shine kawai to sai dai salbiya da ijabiya umurun ne nisbiya in an ce umurun nisbiya kowa akwai ta mahangar da yake kallon abu to shi yasa ijabi da salbi ba abu ne wanda yake muttarif ba kamar abu ne wanda yake wato ya bi hanya guda kai tsaye a'a ya danganta daga mutane domin as-salbi yara al-ijabi salbiyan wal ijabi yara as-salbi al-insanu salbi wato salbiyan ma'ana abinda ake so a ce idan mutum nagari ne to mutanen banza su ne ba nagari ba a wajensa idan mutum mutumin banza ne to mutane na gari su ne mutanen banza a wurinsa shi yasa yanzu in muka ɗauki kamar tsari na 'yan kwaya shi ɗan kwaya da mai sai da kwaya mutane na gari a wajensa wane ne masu shan kwaya da ta'amuli da kwaya amma su wane ne mutanen banza wajensa waɗanda ba sa shan kwaya sannan kuma masu hana a sha kwaya kaga duk wajen ɗan kwaya jami'in tsaro irin su police shi duba mutanen kwarai na wajen shi ba to kaga nan na suke cewa wato umurun ce nisbiya wanda tana da dangantaka da irin kasancewa halin mutum shi yasa kuma inda dan adam yake da maslaha to nan ne ijabu shi duk inda mutum yake da maciya to nan na wurin kwarai duk inda babu maciyarsa to ba wurin kwarai bane to shi yasa sai abin ya zama to nisbi wani lokaci ba ana kallo abin shin abin ya dace ko bai dace ba su mutanen banza duk yadda maslaha su take inda maslaha su take to nan ne mutanen gari suke an gane ko shi yasa dan kaji wani yana zagin mutum to ba wai zagin shi zaka amfani da shi ba ko abin da ya faɗa ka kalli mutumin shin abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba sannan ka kalli alkhairinsa da sharrinsa nawa ne to nan ne ake gane al-insan al-ijabi da al-insan as-salbi to sai mu zo zuwa ga kuma asin dan adam ka san ne filosof mun yi bayani kan su mun yi ishara kan waɗansu daga cikin abun ga da yawa suna ganin kamar na circe sai dan adam ko dan adam bai san inda ya fito ba to an samu udaba masu sha'ir da sauransu waɗanda sun kai ta'asiri da mazhabobi na turawa musamman bayan samun alaƙa tsakanin ƙasashen musulmi da ƙasashen turawa da mamaya an gane ko to sai aka samu da sun tasirantu da su akwai waɗanda sun tasirantu da su kafin akwai waɗanda sun tasirantu da su kafin wannan lokaci irin su abul ala'il ma'arri da sun ka tasirantu da falsafa lokacin da an ka tarjama littattafan falsafa zuwa ga musulunci to amma fil asr al hadith akwai mazhabi kamar irin mazhabul hadasa an gane ko da kuma mazhab na falasifa waɗanda su bu san ma tushen dan adam ba tunda mun yi as'ila sitta kan dan adam to akwai wanda ake cewa Iliya Abu Madi ɗaya daga cikin shu'ara ne na Lubnan waɗanda ana kiransu shu'ara'ul mahjar waɗanda kamar sun yi hijira ne daga kasashen Laraba suka koma musamman Africa America yankin Latin na America to waɗannan daga cikin su an samu waɗanda sun bauɗe sun fanɗare sun karkace to sai sai ka iske suna waɗansu musamman in ɗalibin ilimi yana karatu fil asr al hadith zai ga shi'rul hadith ko adabul hadith iliya abu mawdi yana da taqasida wanda yake cewa a cikin ta ina fata an fahimci ni yace ji'tu la a'lamu min aina walakin ni ataitu ولقد أبصرت قدامي قدامي طريقا فمشيت كيف جئت kaifa absurtu tariqi lastu adri dalibi musamman dalibai na da suke karatu a jami'a sai kaga irin waɗanda mazahib suna burge su saboda mazahib ne na banna kaje ce ji'itu nazo a duniya wala a'lamu min aina amma ban san ta inda nizo ba alhali ko Allah ya faɗa mana ta shi ya halitta da adam walakin ni ataitu ce sai dai nazo walaqad absurtu qaddami tariqan naga hanya gabana fa mashi ta kawai sai kama hanyar ci gaba da tafiya ma'ana kawai dan adam kamar irin wanda suke cewa aljabariya dan adam kawai bai da cewa kawai kaddara haka take tafiya da shi to su sun yarda akwai Allah su ko dan sun ce a'a ma kawai ne kawai ya gaida tafiya an gane automatiquement ko automatically ka gane ko yace wa laqad absartu qaddami tariqan fa mashaitu kaifa ji'tu shi bai sai da an kai zo duniya ba ga qur'ani kuma ya bayani kaifa absartu tariqi ya naga hanyata gashi ko Allah subhanahu wataala yace wato wallazi qaddara fahada yace lastu adri shi bai sani ba to in kai baka sani ba mun sani da mu qur'ani ya muna bayani sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yi muna bayani to shi yasa ake kiran su shu'ara al mahjar sai qadiya ta karshe ta kan al insan kafin mu shiga cikin mawdu'i na al qawanin shine qadiya ta al hadara al gharabiyya wayewa da ake zanci cewa dan adam ya ci gaba in muka kalli musulunci musulmai wajen karatun addini da akhlaq akwai su kuma abinda musulunci yake karantarwa kenan ko da waɗansu sun saba to amma su turawa in ka diba wajen ci gaban kere-kere sun yi nisa sosai wannan babu wanda zai inkare shi amma ina na suka samu matsala shine wajen akhlaq ɗabi'o'i yau ɗan adam ya kai inda bai da kima ko misqala zarra a wajen turawa menene dalilin mu bari mu ba da dalili dalili na farko makaman nukiliya wanda ya makamin nukiliya ina fata an fahimce ni kuma shine ke cewa yana son dan adam kuma alhali ɗaya da aka halba a duniya ya zama babban musiba kuma yanzu ta ƙarawa na akai to ina dan adam ga kima na biyu dan adam bai da kima kullun yanzu ya za a yi a samu dukiya ta hanyar dan adam shine abin da ake tunani yanzu misali zaka siyasar duniya da ake yi su ba wai suna tunanin ya za a yi mutane su ci gaba bane a'a ya za a yi a hallaka mutane don a kai ga duniya dan adam ya koma kamar sil'a in an ce sil'a su ne kamar kayan kasuwanci mace ta zan kayan kasuwanci saboda ana yin lalata da ita a bata kuɗi kuma abin da ake son a tabbatar kenan namiji ana iya lalata da shi a bashi kuɗi namiji ya auren namiji mace tana auren namiji inda za a samu kuɗi mace za ta armi mace namiji zai aure namiji in za a samu kuɗi dan adam ya koma mi ya koma sil'a mace ana iya sa ta tallace tallace ta yi bayyana sifar jikinta tsiraicinta don ta samu kuɗi gashi nan yanzu kamfunna gashi nan abin da ake yi in ka diba TV abin da ake yi kenan muryar mace ai tallar ita gidan rediyo in ma ba wanda ake kallo bane a dauki hoton mace a buga akan kayan kamfani saboda mi saboda a samu dukiya kaga ina kima da akhlaq na da adam suke babu alhali musamman nan kasashen musulmi in su turawa ma kafirai ne za ka ga masu kamfuna suna talla da ƴaƴan mutane mata kafin ce ni amma har yanzu ba mu taɓa ganin wani mai kuɗi ba wanda ƴarsa ta zamanto cikin waɗanda suke rawa don tallar kamfanin shi yana da 'ya'ya masu kyau yana da mata masu kyau matakka da 'ya'yanka mata su suka fi cancanta su yi tallar kamfaninka amma sai a ɗauko ƴaƴan talakawa a basu mashin a basu ƴan kuɗaɗe a ɗauki hoton su a rinka bugawa suna rawa suna kaɗa kugga ana kallo wai wannan wayewa ne su ko su samu kuɗi amma shi iya ta kai ta gidan aure zaka ba Allah amsa ranar tashin alkiyama da mallaman da suke karkashin ka wanda suka ɓoye ma gaskiya suka ki gaya maka gaskiya saboda kai su mai hishe su sa su kai su ma in sun zo gaban Allah za su ba da amsa to dan adam ya koma sil'a a cikin hadarar garbiya hatta da naman jikin dan adam ya koma mi ya koma kayan kasuwanci to da yanzu in ka duba turai yanzu idan mutum ya mutu wurin da za a turbuɗe shi sai an biya kuɗi har ma kasashen musulmi saura yanzu haka ne to ba ina illar take ba to in ba a biya kuɗi ba da za su ajiye gawa to daga baya yanzu sai in gwamnati ta ba da dama a yi wani rami babba a tura su to amma yanzu da suka gano to shi kenan babu matsala idan mutum ya mutu a turai ba a zo aka ɗauka ba to yanzu su ba ruwansu su kira ma mutanen za su samu wani produce sai a bar gangar jikin shi ta tsaya tsaf idan wani ya zo ya ce idon sana da matsala ko ijiyar shi na da matsala sai su kwalkwale ijiyar gawa sai su sami shi ka gane ko idan wani ya zo ya ce koda shi an da matsala sai su ɗebe koda yadda kaga ana ma mota ferai wurin da ake kwalkwale mota a sayar kayanta to dan adam haka suke mishi yanzu kaga dan adam ya koma sila dan adam bai da kima a wajen alhazar algharbiyya amma yanzu mutane abinda suke so dai turawa sun ci gaba ina ci gaba shi cikin waɗannan abubuwan dan girma Allah ne tambaye ka aje ma qur'ani da hadisi dauki hankalinka kai tunani yanzu wani irin hankali da yake ba dan adam da bai yayi kasuwanci da dan adam irin wannan hanya ya kaskantar da dan adam ya yi makamman da za a hallaka duniya da ɗan adam kuma ya ce a wai shi yanzu ya ci gaba ci gaban miyan kai shi ne ci gaban mai rijiya to shi yasa kake ganin abin nan har wani proverb gare su kamar wai da wani dan uwa yake ba mu labari suna cewa impatient gris est un client perdu impatient perdu gris kamar marar lahiya wanda ya samu lafiya etan client perdi kenan dan kasuwa ne wanda aka rasa shi yasa yanzu a ka'ida su ba a yin magani wanda bai haifar da wata cuta zai warkar da wata amma zai tado da wata saboda ka ci gaba da zama karkashin su sannan shi yasa kuma ba a yin abin da irin na da wanda za a amfani da shi yanzu kaga motocin da irin su Land Rover da sauransu mota wanda za ta shekara 30 40 ana bugawa da ita yanzu batu yayi wani ya daina irin wannan tambada sai dai a yi abin da kwana biyu zai fulguce kuma ka koma shi yasa motoci yanzu raka san karto suke wasu ma karto karto tol tol tol na ake yi saboda mi saboda su yanzu ba hankalin su su amfani dan adam ba ya za a yi akai ga dukiya to wannan ka'idodi ne muka ba su kuma ci gaba kai ga misalin rayuwa irin da take tafiya yanzu Allah ya gane mu to za mu shigo cikin mawdu'in mu da izinin Allah shine mawdu'i na alqawanin alqawanin jam'i ne na alqanun alqanun shine doka an gane ko wanda ta samu asali daga fi'ilin qannana yuqanninu taqninan idza wada alqanun qannana fi'ili ne sanya wa doka to alqanun sai zama to shine yin wato doka jam'in ta alqawanin wato duk abin da ya zama to ya zama to ala wazni fa'ul ana mishi ala fawa'i kamar yanzu an kace jasus shine dan leken asiri jam'in shi jawasis qanun qawanin sune dokoki waɗanda ake amfani da su an gane ko shine asalin wannan kalima amma wani lokaci kalima ta alqanun ko al'uqnun ana nufin asalin abu wani lokaci an ce alƙanun akwai wani abin kiɗa da ake amfani da shi mai irin garje-garjen nan na abin nan da suke bugawa ba san sunansa da hausa ba dai ko akwai shi wajen hausawa ko ko turawa suka kirkira shi ko nan afirka muna da shi za a gani shi wani abu ne ake wanda ana buga shi ana kirr kamar mutanen mali da senegal na kamar suna amfani da wannan shi ma ana kiransa alƙanun to al'uqnum shine al'aslu shi yasa a cikin aqidar kristanci sai ana cewa al-aqanimu salasa asali guda uku to ba asali ake nufi ba alloli guda uku akwai al'ab an gane ko wato al'ab marmakon su ce al'abdu al'abu uba sai suka ga wannan kalima mutane ba za su karɓe ta ba sai suka ce al'abu Allah babba uba sannan akwai al'ibn sannan akwai ruhul qudus ko kuma akwai maryam tunda akwai sabani tsakankanin su shin maryam Allah ce ko ko dai uwar Allah ce amma ba Allah bace kaji sabuwa wato kuma dan adam shi a Allah kuma shi bai zan Allah ba kaga waɗanda su sun zo da abu wasu kuma suka ce a ita ma maryam Allah ce to abubuwa sun yi nauyi Allah shi muna sauki alqanun suka ce cikin lugha miqyasu kulli shay abinda da shi ake auna komai idan an ce alqanun abinda za a iya auna wani abu da shi to amma fil istilah a cikin istilah kamar yan an ce a ilimi a ilmance ni ake nuhi da alqanun tunda wancan zancen lughani sai sun ka ce alqanun kafin ni wato aslun kulliyu in an ce aslun asli ne kulliyu wanda ya game ya tattaro ya haɗo abubuwa an gane ko yantabiqu ala juz'iyatihi wanda yana tabbata akan rassansa da sassansa allati tuta'arrafu ahkamuhu minha wadda ta hanyar wannan ka'ida dokar ake gane hukumce hukumcen abubuwa gaba daya shine alqanun kidan da an ce misali akwai kanun hukunci to hukuncin kaza kaza ne to duk wanda ya taka wannan dokar hukuncin ya taka shi daidai da shi kidan ta nan za a gane wannan hukuncin gaba daya amma alqur'ani bai yi amfani da kalma ta alqanun ba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ban san wani hadisi wanda ya kawo alqanun ba domin da yawa daga cikin malaman lugha suna ganin asalinta daga wato fursuna farisawa mutanen ƙasar iran furs hadarar farisiya da sauran yankin farisa duk da yake suna sa tsammanin mutane irin larabawa ne ba larabawa ne farisawa ne suna kicima pers an gane ko wasu kuma suna ganin a'a daga rumawa wannan kalmar ta samu asali to sai an kai ta'rib dinta in an ce ta'rib shine kalma ba ta daga cikin larabci a kawo ta cikin larabci wannan ita ma mas'ala ce qadima jiddan jiddan dan saboda cikin ulumul qur'an zaka ga akwai sabani tsakankanin malamai kan kalmomin alqur'ani an gane ko in ka duba wasu suna ganin akwai kalmomin da ba na larabci bane a cikin alqur'ani amma daga baya suka shigo cikin larabci wasu kuma suna ganin a'a wato asalin su ba larabci bane amma laraba sun yi amfani da su kafin su fuka alkur'ani sai alkur'ani zo da su sun koma larabci waɗansu kuma suna ganin a'a waɗannan kalimomin laraba suna amfani da su waɗansu suna amfani da su sai aka tsammanin na wane ne mas'ala ce wanda take khilafiya akwai kalimomin da yanzu kamar nashi'a tallaili nashi'a kalima ta nashi'a wasu na ganin asalin ta ba larabci bane daga kamar yaren habasha ake amfani da su da abin da ya kama da haka da kalima ta alwazir wanda suna ganin kamar daga farisanci ne wannan mas'ala ce fi ulumil qur'an amma muttafaqun alaihi akwai al-a'lam waɗanda su ba larabci bane kamar sunayi ibrahima musa isa wannan muttafaqun alaihi ne babu sabani akan su amma alqur'ani me ya amfani da shi alƙur'ani ya yi amfani da kalimomi na alhudud wato in shirya sun shi ce ƙanun sai ce alhudud ko kuma ya ce wato al'ahkam alhukmu kenan shi yasa in alhukmu illa lillah babu wani hukumci ko wata doka sai ta Allah subhanahu wa ta'ala misali ina fata an fahimci ko ko ce tilka hududullahi fala ta'taduha ko fala taqrabuha hududullah dokokin Allah iyakokin Allah waɗanda bai dace a ketara su ba an gane ko to wannan shine abinda alqur'ani ke amfani da wato sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in muka duba cikin akwai hadisi na matar manzo sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wanda hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim sannan yana cikin sunan tirmidhi kuma abu dawuda ya kawo shi a cikin as-sunan da kuma ibnu majah an gane ko wata mata ce wadda ta yi sata wadda sai aka rasa yadda za a yi ana ganin mai daraja ce tana da cikin kabilu masu daraja al-mahzumiyya sai aka so a hana a yi mata haddi sai aka ga wa zai yi manzo sallallahu alaihi wa sallama magana kanta sai aka ce Usama dan Zaidu domin kana hibbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan manzo sallallahu alaihi yana kaurar shi musamman saboda tsananin kaurar da yake ma mahaifinsa an gane ko to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kan wannan al'amari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu zaka zo ka nemi ceto a cikin haddi daga haddin Allah hukumce hukumce Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yayin magana yake cewa wallahi law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sariqat laqata muhammadun yadaha da fatima din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannunta saboda abin da ya halakar da mutane suke gabanin ku in mai daraja ya laifi sai a gyara a yi mahu in kuma wanda yake talaka ne sai a yi musu hukunci wannan shi halakar da mutane da suka gabata yanzu ko shine abin da ya zama turuwan dare game duniya da kasashen mu na Afirka da na musulmi da turawan da duk abubuwan ga sunan dai sai illa man rahim Allah to dan haka dai kalima ta al-hadd ko al-hukm a cikin shari'ar musulunci mafi yawanci su malamai suna amfani ma da wato kalima ta al-ahkam hukumce hukumce an gane ko al-ahkamul khamsa hukumce hukumce guda biyar da abin da yake alwajib wanda an ka wajabta sai kuma almandubu abin da an so a aikata sai almubah wanda in ka gada ma ka aikata in ka gada ma ka bari baka da wani laifi sai almuharram abin da an ka haramta sai kuma almakruh abin da an kyamace aikata shi to waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda shari'a musulunci take tafiya a kansu gaba ɗaya to in muka duba alƙawalin muka ce dokoki a tsarin da aka yi musu ana kasa su gida biyu akwai wato alkawanin alwada'iyya akwai alkawanin ashar'iyya in an ce alkawanin dokoki ashar'iyya waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta su sai akwai alkawanin ko al'ahkam in mun ga dama tun da waɗansu ba su ai amfani da kalmar da ma bata zo cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba alwada'iyya waɗanda aza su aka yi in an ce an aza su kenan ba Allah subhanahu wata'ala ya aza su ba ba Allah ya dora su ba su ne ake kima wato alkawalinul wada'iyya tunda in mun ce al-ahkamul wada'iyya wani lokaci cikin fikihu akwai at-takaliful wada'iyya ko al-ahkamul wada'iyya wanda shari'a ita ce ta aza abu ya zaman to sanadiyyar zaman to abu wanda dan adam bai da iko akan sa aqimis salata li duluki shamsi ka tsaya da sallah li duluki shamsi lokacin da rana ta dan karkata an gane ko ta yi zawali to kaga shi zawali bai zarcin ikon ka don ba kai ake sa rana ta yi wannan ba amma dai wad'u ne shari'a ta aza shi to amma a cikin al-mustalah yanzu sun fi amfani da al-wad'iyya wajen abin da dan adam ya aza dama in mun ka ce hukunci na Allah subhanahu wataala kala biyu ne akwai hukunci al-kauni akwai hukunci ash-shar'i hukunci al-kauni shine abin da Allah ya kaddara ya hukunta shi kauniyan haka zai kasance Allah ya kaddara dan adam zai ji yunwa babu wanda ya sai ce a shi ba zai yunwa ba ƙarya na sai dai shi laɓewar wuri abinci ce shi bai jini amma mu mun san ina cin tuwo an gane ko sai al-ahkamu shar'iyya waɗanda na shari'a ne Allah ya ce kada ayi zina mutane suna zina Allah ya ce kada a shagiya mutane suna shan giya to wannan kuma shar'iyya kenan to bi muqabiliha za mu samu dokoki guda biyu an gane ko akwai abin da ake kira al-adiyanu samawiyya akwai abin da ake kira alkawaninul wada'iyya in an ce al'ahkamus samawiyya wani lokaci suna danganta su tsakanin dokokin da ke cikin musulunci da dokokin da ke cikin yahudanci da dokokin da ke cikin addinin nasara in muka ce to kuma alwada'iyya kamar waɗanda mutane ne suka zauna saboda wani tunanin su irin mutanen greek girka da suka tsaya suka aza wasu dokoki da kuma irin dokokin da yanzu specialist na shari'a suke azawa to sai kira ahkamul wata'iyya to za mu zo kowane mu dan yi bayanin bambanci tsakankanin su saboda lokacin namu takaitacce na bai da yawa domin mu isa zuwa ga wadansu nuktoci abu na farko cewa akwai al'adiyanu samawiyya ba gaskiya bane an gane ko addini wanda ya zo daga sama guda ne shine addinin musulunci yahudanci ba addini ne daga sama ba wasu mutane da suka kirkira yahudanci nasaranci ba addini ne daga sama ba waɗansu suka kirkira shi asalin addini wanda ya zo daga wajen Allah shine addinin musulunci annabi nuhu Allah ya faɗa musulmi ne fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin magana ta kare النبي يوسف مسلميني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi Sulaiman da Bilkis musulmi ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin aslamtu wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin sannan kuma ‘yan annabi yaƙub musulmai ne, am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين بيتي الأديان ولا تتفرقوا فيه ده هكا zancan a ce al'adiyanin samawiya ƙarya ne yahudanci su suka kirkira abinsu wa min alladina qalu inna nasara kaga ala ce qalu su suka ce inna nasara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qalu su suka ce kunu hudan aw nasara annabi ibrahim bai abin nan bane iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko ba haka ba sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id yarfa'u وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين da haka cewa akwai al'adiyar samawiya wannan ƙarya ne sai dai akwai ashara'i shari'o'i daban-daban to shari'o'in nan kuma da aka zo ita a taura an ba ta shari'o'i gaba ɗaya masu yawa waɗanda sun dace da mutanen wannan lokaci annabi isa da ya zo ya yi aiki da waɗansu shari'o'i da a cikin attaura don ya ce wani uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum zan halatta muku kenan za a abunga zamanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shari'a cikakka to dan haka dinikin da ake cewa suna da shi su da suka kirkira addinin su babu wani addini in dai daga wajen Allah yake wanda ba musulunci ba innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun to sai mu zo kenan waɗannan kawarikin waɗansu mutane da suka kirkira su suka danganta su cikin waɗannan littattafai waɗanda ba Allah ya saukar da su ba waɗanda kuma Qur'ani ya tabbatar da su za mu zo in Allah ya ba mu iko cikin ƙarshen karatu akwai al-wasaya al-ashra waɗanda muttafaqun alaiha bayna shara'i babu wani annabi wanda ya zo ya canza su to sai al-qawanin al-wada'iyya waɗanda mutane ne suke zama sai su yi doka to yaya dokokin suke samuwa asali an gane ko yaya dokokin suke samuwa asali asalin dokokin dan adam icidi ne ake yi sai a ga abu kaza ya kamata a yi masa doka abu kaza an ga matsala ta taso da babu kaza yanzu ya kamata a yi na fata an fahimce ni yanzu misali a da likita a Nijar ba a samu jami'an tsaro amma yanzu sai aka fahimci akwai mutanen da ke zuwa su kai hari sai aka fahimci cewa akwai masu zuwa satar jarirai don saboda biyan bukatocinsu daban-daban wani ko bai da ɗanarsa a sato mai ɗan mutane wani ko ko sai ya tsagi na boka ya ce mai sai an yi kaza da abin da ya kama da haka an gane ko to yanzu da sai aka sa masu anketa jandarmomi masu kula da mutane saboda yanzu wayewar mutane ta kai ga sun fara irin wannan banda da ko abu ne wanda ba san da shi ba da makabarta ba a sa mata mai gadi yanzu ko dole sai an sa mai gadi dan akwai masu zuwa su yi lalata da gawa wal iyadu billah akwai masu zuwa su ciro wani abu daga gawa shi yasa kaga yanzu har da lamfadar ake sa babban wuta kaga doka ce wadda hankali yau da gobe ne yake kai gare ta to alqawanilul wada'iyya kenan to sannan ita ko doka ta Allah subhanahu wata'ala a'a ba ta da wannan ita wanda ya sabkar da ita ya san komai bai bukata a ce ga abin da za a gaya mai shi yasa alkur'ani da sun da shari'a da shari'ar musulunci har yanzu ana cewa shari'ar musulunci ta gajiya amma ƙarya ne gashi abinda qur'ani ya faɗa shine ke faruwa a yanzu shine binciken ilimi na ƙarshe na kwakwaf yake nunawa ina fata an fahimce ni to shi yasa dokokin da za a yi duk wanda zai yi su in ba dokokin Allah bane saboda su suna kasa doka ta inda take fitowa ta hanya guda uku kaga akwai as-sulta at-tashri'iyya wato karfi waɗanda suke shar'anta abu kamar 'yan majalisar dokoki da cima 'yan majalisar dokoki mana su suke halatta doka sai a sulta al qada'iyya an gane ko qada'iyya shine na hukunci wanda jujoji da waɗanda suka karanta doka su za su faɗi menene hukuncin da sai a sulta at tanfiziyya zartar da doka wanda jami'an tsaro da kuma gidan kasu za a je a tartar da ita ga mutum to waccan sultar tashri'iyya nan ne akwai babban matsala tsakanin dokokin dan adam da kuma wadanda Allah ya zartas domin a tashri'iyya a musulunci babu wanda zai kafa doka in ba Allah ba ya ce abu kaza doka ne sai Allah subhanahu wataala amma alqada'iyya akwai alkalai tanfiziyya za a zartar da hukunci akan mutum an gane ko to sai dai wani lokaci sai suna suka ga musulunci su ce ai akwai abin da ake ce ma majlisu shura to shi majalisu shura ai zama da shi kai shi shawara ya ce to ga yadda ya kamata a yi to muna son musulmi su fahimci bambanci shi majalisu shura na farko ita shura ana yin ta ga abin da babu nassi karara shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr kai shawara da su cikin al'amarin da nassi bai zo maka ba ko ko an baka dama an ce kai yaki to amma yanzu yaki wurin da za a tsayawa wurin da za a kaza wannan al'amari da za a zauna a yi shura amma cewa a yaki wannan Allah ne ya zartar da hukunci baka ta a to yau an kai inda mutane su daina jihadi su daina tunanin ma su yi addinin musulunci ko ko aqimus salata Allah ya ce ayi sallah dan baka da wani ra'ayi da za ka kawo amma injiniyar na iya zuwa ya nuna mun ga yadda ya kamata a yi masallaci ina fata an fahimce ni to kaga wannan abubuwan ne su ne har yanzu mutane ba su gane bambanci tsakanin majlisu shura a musulunci ba da kuma almajlisu tashri'i wanda turawa suka kawo shi majlisu tashri'i yana aiki ne da al'aghlabiyya an gane ko al'aghlabiyya inda majority ta yi in majority ta ce a shagiya ya halatta amma a shagiya sai a ce to kenan shagiya halatta amma shi almajlisu istishari a'a zai yi shawara ne ga abin da nassi ya zo da shi bai faɗaɗa shi ba ko abin da babu nassi karara ya yi istinbati ya tabbatar da shi wannan shine la difference wannan shine bambanci dan haka kada wani mutum ya ce ai malamai ma an ce su zauna akwai musu shura a kasar Saudiya ka san wani Saudiya take bata mai da rai an gane ko sai ya zama to shi kullun Saudiya ce akwai wani malami da ya littafi Qasimi al-Qasimi takfiru daular Saudiya abinda ke nuna daular Saudiya gaba ɗaya an gina tana akan kafirci to akwai wanda shi kuma Saudiya ke so gaba ɗaya duk abin da zai zo daga Saudiya shi ya bai ya bambanta Qur'ani da Sunna da kuma Saudiya ina fata an fahimce ni ala ayyati hal abubuwa ne waɗanda babu guluwi a'a mu muna son Saudiya musamman ƙasa ce mai tsarki ko ba haka ba inda suka yi daidai muna tare da su saboda sun dace da Alƙur'ani da Sunna inda suka yi kuskure kuma nan a matsayin su na ƴan adam zamu aji musu abin su wannan shine manhajin da ya kamata da'iya ya kama ina fata an fahimce ni eh to yanzu mun fahimci alkawarin alwata'iyya da bambanci su da alkawarin shari'a yanzu sai mu zo zuwa ga bambanci na wajen aikatawa tunda su turawa mun ce shi kiristanci ma babu dokoki a cikinsa mafi yawanci an ce ai aiki da attaura ne duk da ke wasu basu sun kafirce ma attaura waɗansu kuma sun yi imani da ita amma sun haɗa da injila sun kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa bambancin shari'ar musulunci da kuma sauran dokoki waɗanda ko cikin addini an ka danganta su wasu na suka yi su in kuma waɗanda mutane ne suka yi su bambanci na farko waccan ta Allah ce wagga ko ta mutane ce shi ko akwai bambanci tsakanin Allah da ɗan adam na farko shari'ar musulunci shamila ce ta haɗe komai babu abin da za a samu cikin musulunci a ce bai da hukunci sai dai kai in baka san shi ba ko baka iya nemo shi ta hanyar istinbafi amma su suna da abin da ake cewa vid juridic abin da doka ba ta magana kan shi ba shi yasa a kasar ingila da aka samu wani mutum ya ci mutum wani mutum na ce shi shi na neman wanda zai ci sai sa su internet shi ko wani duniya ta yi mai hakuri sai zo gidan shi ce kai na ga neman wanda za ka ci mutum ce to gani to a ci kawai sai sa adda sare mai kai ya sa shi cikin firigo ya rinka abuka bincike kai kawai sai aka gano mutumin ya yi har ya yi farfesu da dama da wannan bawan Allah to yanzu da aka zo ingila bbc suke bada labari sai aka zo doka ta ingila ba ta yi tattalin mini hukuncin mutumin da ya ci naman mutum ba shi kashewa an san akwai hukunci to ci babu sai an ka ce vid juridic to su a musulunci babu vid juridic na biyu bambancin dokar Allah subhanahu wa ta'ala da ta dan adam shi Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa cikakke ne ba a samun tasgaro shi ko dan adam ilimin sa ana samun mi ana samun tasgaro shi yasa zaka iske waɗanda za su aza dokoki sun in tana yiwa su dokokin wani yanki ne duniya suka sani san wani yanki ba to kaga dokar wata ƙasa ba za ta yi a wata ƙasa ba a America ma zaka iske dokar da aka aiki da wata jiha wata jiha ba a aiki da ita saboda kusur na ilimin dan adam wanda ya yi ta yana da karamcin ilimi wanda ya yi ta kuma tana yiwa shi mutu bai san yanzu waɗanda suka aza dokoki shekaru ɗari sun kauce an tado su da su duniya su da kansu sai sun ce a canza waɗannan dokokin amma Allah baya mutuwa wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamut daga cikin bambancin dokokin Allah subhanahu wata'ala da Adam shi Allah bai ta'asirantuwa da son rai shi ko duk wanda ba Allah ba shi na da abin da shi kaso shi na da maslaha shi na da kuma wanda yake tsoro shi yasa dokar ta rayuwa akwai wanda ake tsoro sai a yi daidai da za ta dace da sauran shi kuma yana da maslaha interior wanda a gyara shi shi yasa dokokin duniya in mutum zo iske wata doka ta gyara shi sai shi barta in ba ta gyara shi ba sai ya ce to wanga ya kamata a canza ta ko in ya ga duk ba su gyara shi sai shi juya su kana jiya da aka ta canza kundaye a duniya duk wanda ya yan shekarun shi ga ba ta gyara shi sai ce to a ƙara saboda mutuwa ba ta zo ba amma Allah ya ce maƙur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan dai ya ishi duniya ta gane alqur'ani daga wajen Allah yake don gashi nan ana canza dokoki munan a ce doka ta republic ta ta biyu har mun wuce ma faransa uwan mu wanda ne tana tabba mu ita na ta biyan muna ta bakwai mun tuba ba mu san kuma yanzu ta tumar da za a yi ba amma qur'ani yana nan matsayin shi wannan ɗaya mu'jiza ce bai kalimomin nan na alqur'ani da ma'anonin alqur'ani na hakika baka iya canza su sai dai ka yi tawili irin naka na son rakka wanda ya dace da aqida ka ko wata abin nan saboda bai dauko din kayan miya ka san mallamai sun ka shiga wani yanayi kawai sai su fassara ayar ta dace da wani saboda samu kudin kayan miya wannan can gare ka amma alqur'ani yana nan bai canzuwa an gane ko to wannan muqarana ce mun kai saboda mutane su gane bambancin dokar Allah subhanahu wataala da dokar da dan adam zai aza duk yadda za a yi wai maimautan kwaba a yi mata kwaskwarima a yi duk hayaniya ne ba a taɓa Qur'ani kwaskwarima ba kafin ce ne amma dokar da bukata ana yi ma kwaskwarima ta a ta a ta mata kwaskwarima wanda ko duk ce zai Qur'ani kwaskwarima kuma gashi gashi gashi ga Allah bismillah ya ishi mutane wannan ba mu'jiza ba nan inda suna hankalta su gane kuma duk abin da ake ta gudu Qur'ani abin da suka faɗi shi ne ke faruwa dibi ta yanzu ga abin da ya faru Qur'ani ya ce a barcin nama alade sun ce su komi ci da su al-muharramat babu dokar da ta isa ta hana su to yanzu bala'i da wada musu kuma to su kare kansu fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin so abu na gaba wanda za mu zo sai mu zo mu yi muqaranar dokokin da ake azawa a duniya alaƙa su da cikin gida da washi don wannan abu ne mai muhimmanci sosai shine cewa dokokin da turawa suke azawa an gane ko na farko mu da muke aiki da dokokinsu mafi yawanci waɗanda su sun ƙare ne ma da su share dokokinsu ta muke ɗauka muna son mu yi amfani da ita tattaka ɓaraguzai in ji kanawa kafin ce sai dokar da an ƙare aiki da ita faransa shekara 500 sai ko 300 mu sai a jihohu ne ta ce ta koyi aiki da ita ɗai kenan abu na biyu su dokokin duniya nisbiya ne yanzu dokokin turai suna gyara turawa suna gyara ɗan ƙasa suna mutunta ɗan ƙasa suna ba shi ‘yancin shi yana da izinin ya yi magana kafin ce ni ba tare da yana jin tsoron wani abu ba dokokin su na su suka aza su a nasu hankali muke magana ba a shari'ar musulunci ba to amma dokokin su game da kasashen waje babu wata doka kace tabbasu idan suka shi mutane a Afirka sun zo sun mamaye kasashen Afirka wace doka ce ta baka izinin ka zo ka mamaye kasar wani sun zo sun bautar da mutanen Afirka wace doka ce ta ba su izinin su bautar da mutanen Afirka da sauran mutanen duniya sun zo suna kwasa arzikin kasashen mu ba tare da wata doka ba mu in za mu shiga kasashen su sai da visa sai da kaza sai kana da kwanto sai kana da kayan kasuwanci sun liƙe to mu kuma wance a'a kasashen mu shigowa na za a yi kuma mu da izinin mu ce wani abu saboda in kace za ka yi magana ka yi magana ga waɗanda su tsarkakakku ne sun yi ka sun fi ka daraja majalisar ɗinkin duniya in an tafi abin da ka gyara su su waɗannan kasashe guda biyar shine doka abin da duk bai gyara su ba doka bane kaga kenan sai zaman to doka ce da ta tasirantu da su enterekin su doka a cikin gida za ta yi aiki ta kare haƙƙin ɗan ƙasa amma doka a ƙasashe wato abin da ya shafi sauran ƙasashe ko kashe su kuka yi ko makamin nukiliya kuka sakan musu duk abin da kuka yi musu wannan babu matsala to wace irin doka ta wannan shauki ɗaya daga cikin shu'ara a nabi sura ake cewa Ahmad Shauki Amiru Shu'ara yace wa kaifa yakunu fi aidin halala wa fi ukhra min al aidi harama ya za ya ce wani in ya aikata halalta kuma wani in ya aikata haramta da idan aka samu wannan doka to yanzu wannan sai ya tasirantu sai ya kwado kasashen mu idan kai ka karanta turanci ka san doka ko kai kana da wani matsayi a cikin kasashen mu to kai doka ba ta hawanka ba ta hawan ƴaƴanka ba ta hawan magoya bayanka amma tana hawa talaka tana hawa wanda ba tare da kai shike ba kaga abinda sun koya daga can ya yi wuna so ya tuttuɗo ya zurin afirka ina fata funce mu to sannan me yake nuna cewa waɗannan dokokin ba za su dace da ƙasashenmu ba mu tashi na farko waɗannan dokokin sun saba mu addinin mu ita ko doka bai dace da saba mu addinin waɗanda suke akan wani addini ba ina fata an fahimce ni wanda ya cewa to ai akwai musulmi akwai kafirai a sauran kasashe sai mu ce a'a to su musulmi a bar musu nasu tsari su kuma wadanci a bar musu nasu tsari sai su yi aiki su ci gaba da kasar su tun da yanzu a kasar ai ingila akwai scotland dokar da ke aiki a ingila ba ita ke aiki scotland ba kuma scotland da cikin ingila take suna da nasu dokoki waɗanda suke aiki da su daban to ai misali ne in ba kada so ka bada misalin to dokar da bata dace da addinin mutane ba an ce kafin fadi na fusa musulmi amma dokokin duk da yake har su musulmi ba son dokokin tunda musulmi yanzu masu gidan giya ya za a yi a ce za a kashe shari'a musulunci su yadda masu gidajen zina inda suke ajin karuwai ana zina in an ce a kashe shari'a musulunci musulmi na su fara yaki da ita na biyu ba su dace da al'adodin mu ba kato shi arbi kato muri kasashen afirka ba mu taba jin wanga ba Allah ya sani mace ta aure mace mu dai kasashen Afirka ba mu taba jin wanga tabbata ba mun dai san ana zinace zinace Afirka da sauran abubuwa ko mutum ya aure mace 20 ko 30 ko 40 amma dai kato shi arbi kato Afirka dai ni dai ban ban ban sauka al'ada ba mace ta aure mace to sai ana so a kawo dokar da ta saba wa al'adar mu kuma ta saba ma addinin mu to ya za a yi waɗannan dokokin su samu gurbin zama a cikin kasashen mu su suna aza dokoki ne daidai da addinansu daidai da waye wasu civilization kinsu doka ba ta dace da wayewar mutane ba abinda za a zo aza doka kan shi da yawan mutane ba bu san shi ba kuma bu san yadda aka aiki da shi ba ina fata an fahimce ni to wannan shi na daga cikin abin da yasa dokokin su ba za su taba cin nasara ba a cikin kasashen mu saboda waɗannan matsaloli da ka ji ina gaya maka doka ta saba ma addinin ka an gane ko doka ta saba ma al'adarka doka ta saba ma yanayin rayuwarka domin ita doka ana kallon shin ta dace da yanayin rayuwarka ba ta dace da yanayin rayuwarka ba yanzu misali lokacin da an ka aza jangali a kasashen mu sai a ce mutum sai ya kawo kuɗi jikka ko abin da ya kamata haka ko ba haka ba to amma ai za a kalli daidai karfin mutane ne kowa na iya bada wannan yanzu an ce kowa jangali Niger miliyan guda zai wasu wa in bai bada miliyan guda ba za a halbe shi mutum ba za a halbe Niger saboda dokar ta yi karfin ai aiki da ita idza aratta an tuta fa'ati bima huwa mustata'i in kana so ai ma da akai umurni da abin da yake ana iya shi mana Allah ya kyauta to wannan kamar abubuwa ne muke bayarwa aklam usul aklam ne muke bada su a sama sama nukta nukta biyu na karshe tun da lokaci ya matso sai al-as'ila sitta da kuma al-wasaya al-ashara al'asilar sitta mun ce mun sha faɗa a nan cikin karatu duk maudu'in da za a yi in ana son a gane shi kai tsaye ai amfani da wannan as'ila da guda shidda na farko akwai man na farko akwai ma man wane ne ma mine ne ko sifofin abu an gane ko aina an gane ko a ina ne wuri kenan mata a wani lokaci limaza don mi kaifa ta yaya kenan yanzu in an zo za a karatun doka a dibi man wane ne shar'anta wannan doka to daga nan za a fara karatun doka tunda doka ba ita ke yin kanta bayan ta ake yi ma sai aka lissifofin dokan nan shin dokan nan wani yanki ne za a tabbatar ita ta dace da waɗannan mutane ko ba ta dace da su ba an gane ko abu na gaba aina a ina ne dokar daga yi wani wuri ba ta yi a wani wuri mata wani lokaci ne doka kamata ta fara aiki kaga sunan yanzu in an kai doka sai an kai ta an doku majalisar dokoki sai an tallata ta sai an sa ta cikin jurnal sai an yi menene sannan a zo a kawo ta sannan kuma a san ina ne za ta aiki to me akwai dokar da ta aiki wani za ta aiki wani yanzu sai ka ji an ce jaha kaza an hana hawan mashin ko ba haka ba to ai an san dalilin da yasa to bayan wannan kuma kaifa ta yaya ne dokan nan za ta yi nasara domin duk doka tana bukatar masu tsaro tana bukatar masu tsaro doka ta Allah tana da mala'iku doka kuma ta adam tana da jami'an tsaro shi yasa Allah bar mutane an ka sa mala'iku ana tsaron ka ga abin da kake aikatawa shi yasa su a wajen su doka wadda ya kamata a yi aiki da ita ita ce doka wadda ta shafi ƙasa da ɗan ƙasa su kuma mutanenmu nan doka da ta shafi ƙasa ita ce za a aiki da ita amma doka ta Allah wannan ifa almasha'a ifa alwala haraj ka aikata duk abin da ka so giya wannan tsakanin kana da Allah zina wani na ce zina ba su yanzu a wajen su zina ba haramta ba in dai ka kai in dai yarinya ta kai 18 namiji ya kai 18 to bai kana ta kaji in dai suka haɗu suka yi lalata wannan wato liberté na total suna da izinin su yi abin da suke so wannan suna ne ba zina ba ina fata an fice in kuma sira ta kama mutum sai shi wajen mallamai ce mallamai su roƙa mai Allah to kai da kace abin da ka gana ma za kai kuma za a roƙa ma Allah wanda ya ce maka ai ba wani abu da ma shi ka bata baka maganin sida an gane ko to sai kuma tambaya limaza don me ake kafa doka ana kafa doka li yasud al-adl dan a samu adalci a tsakankanin mutane an gane ko ana kafa doka da kai tutabbaq ala jami'in nas a tabbaka ta ai aiki da ita ga dukkan mutane kafin ce ni ana tabbatar da doka لكي يمنع الظلم دم على ظالمش لئلا يعتدي الظالم على المظلوم دم كان الظالم يتعدنش أكون دم كسلم ta haka ake dokoki to in waɗanda abubuwa guda uku bu samu ba ya doka za ta aiki wanda ya zalunci ba a hana shi ba kuma doka ba ta yi wani abu ba bal ma azzalumin ya koma shi ne wanda an ka zalunta ana doka babu adalci likai ya sudul adal adalcin bai samu ba likai to tabbaka ala jami'in nas ba da bukata kan dukkan mutane ba to shi yasa dokokin duniya wasa ta kamar yadda kaji Allah ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw to duniya wasa ta akai bushasha ta akai kowa abin da ya ga dama shi kai amma za a zo gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon jarawa a ƙarshe za mu kawo alwasayil ashra waɗanda suna daga cikin manya-manyan dokokin da musulunci ya faɗe su alkur'ani ya kawo su an faɗe su kuma cikin littattafai da suka gabata kamar wane ne zai cewa waɗannan dokokin na duniya na yanzu suna ba kusa na alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ce kul nan an yi mujadala ne da mushrikan da sun ka zo sun ka kirkiro su shari'o'i na jahiliya Allah ce to kai musu raddi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya wuce mai wa'azi kai kul ka ce da su ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in nuna muku abinda Allah ya haramta gare ku na farko alwasayil ashra Allah tushriku bihi shay'an kada ayi shirka duk bala'i na duniya wanda ke samun duniya daga shirka ke samun asali wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu to ka faɗa min wace shari'a ce ta duniya da wadda aka ce mata Allah nuna mata Allah wadda ta ce ya kamata mutum shi muna nama iyayensa wani hankali ne zai baka wanda ya haife ka ko ta hanyar aure na musulunci ko ba na musulunci ba ya ci da ka ya saka makaranta har ka zan profesa ka faɗa mini wace shari'a ce ta ce ya kamata ka cutar da shi to yanzu gashi nan sun can mai zon da retret iyaye ba komai bane wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci akwai maganganu da dama na malamai kalma ta al-imlaq ko al-iyal ko al-infaq almuhimmu dai kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci kuma ba dan an ce ba saboda talauci ana iya kashe saboda ba da talauci ba a'a nan ya kawo shi dai saboda abin da yake faruwa la mafhuma lahu kamar da malaman usul fiqh suke faɗa sai Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzita su da ku malaman tafsiri da balaga ta alqur'ani sun kace cikin suratul isra aka ce nahnu narzuqukum wa iyyahum nan ko an kace nahnu narzuquhum wa iyyakum me ya hikma at-taqdim wa at-ta'khir tamma narzuquhum
eh wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum to menene hikmat sai an kace wala taqtulu auladakum min imlaqin anan kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci tunda talaucin ya riga ya abko ma nahnu narzuqukum kai da kanka mu ne muke arzikta ka kai da talaucin ya sabko ma wa iyahum da su can kuma da aka ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci kana da kuɗin to nahnu narzuquhum wa iyahum su da busu zo ba da kake ji ma tsoro mu muke arzikta su da kai balaga ta alqur'ani kenan wala taqrabu alfawahisha ma bahara minha wa ma batan kada a kusanci albasha wadda ta bayyana do da ta buyu malamai su yi maganganu da dama amma wadda ta bayyana ko a zuciya wadda ta bayyana a gabbai wadda ta buyu a zuciya ko kuma wadda ta bayyana wadda za a nuna ma mutane su gani wadda ta buyu kuma wadda za a yi wadda za a buyu a yi gashi nan ku sun bayyana ga duniya tun daga munan da internet kallon lalata ba wani abu wani sai mai jin tsoron Allah ko ba haka ba ga TV ga Ali ga shi nan ana bayyana wa saman tisura wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq allati kada aka shari'a wanda Allah ya haramta sai da haƙƙi akwai haƙoƙin da suke sa aka shari'a mutum ya kashe aka shi da sharuɗa dai malamai suna bayani to wace wace shari'a ce ta duniya take aka shi dan adam ba tare da wani ya yi laifi ba dalikum wasakum bihi la'allakum taqilun wannan ayi ko sici da shi don ku samu hankali hankali na shari'a ba hankali na ilimin boko ba da cin abinci da gane yadda ake samun kuɗi sai Allah ce wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya kada a ci dukiyar maya illa billati hi ahsan sai hanya wadda take mafi dacewa wacce shari'a ce take a ci dukiyar maraya sai hanya mafi dacewa hatta ya bluga ashudda har sai ya kama karfinsa sai a bashi dukiyarsa ba wai ana nufin in ya ci in ya kama karfinsa ba a ci dukiyarsa dan dan ya zama zarumi shi yasa Allah ya zance lokacin da yake da rauni amma ba dan saboda ya halatta a ci dukiyar mutum ba in ya balaga wa aufur kaina wal mizana bil qism a cika ma'auni bilkis da adalci wace shari'a ce ka diba su alfasadul ijtima'i hatta da magani sai an auna ko gram nawa yake yi komi an auna shi to musulunci yake a auna saboda kabanna ta tashi cikin al'umma ana sayar da kaya babu tsari wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku faɗi magana ku faɗi ko da makusanci ne zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun ko tadhakkarun babu lokaci mai yawa saboda lokaci yayi dan ko astu Allah ya muku wannan bayani magana in zaka faɗa balle aiki magana an ce kai adalci to ina ga kafafen yada labarai ina ga TV ina ga abin da ake faɗa cikin kafafen yada labarai su internet su abin da ya kama da haka ko kuma majalisa ta wajen wa'azi ka je ka faɗi abin da ka ga dama ba abin da zai ce ba saboda ka huce hushin ka kan wani ko saboda ka gyara ma wani fadilu walau kana al-maqulu alayhi kum walau kana al-maqulu lahu za qurba sai Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta daidaitacciya musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda ya zo cikin sunan ya zo cikin musnad da Imam Ahmad kuma da sauran littattafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya yace to wannan ita ce musulunci ne kakkiya sauran kuma akwai iya gare ta rassa wanda ko wani akai akwai shaytani wanda ga kira in ka bi zai abka ka cikin halaka fattabi'u ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi kankana bannace bannace karyace karyace son ranku da abin da rayuka ku suka suka tsara muku fatafarraqa bikum an sabili sai su batar da ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine Allah muku sici da shi dan saboda ku samu takawa lokaci ya matso ko ya kare wannan gausa al'ashara ba samu bayani da ilimin da kamata ba tana yiwa sati mai zuwa Allah ba mu iko mu dan sake dawowa kansu ko mu yi matashiya da su sannan mu shiga cikin mawdu'i sabo in Allah ya ba mu iko in kuma Allah subhanahu wataala bai ba mu iko ba muna fata Allah ya gafarta muna abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu nan za mu rasa aya muna fata Allah saka mana da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da an na aiki kuma ya ba mu ikon hannuwa daga abin da an na hani za mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma mu biyo bayan da addu'a insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya امين ya Allah muna roƙonka masu jagoranci masu mulkin mu ka ba mu iko su mun adalci akan mulkar da suke mana امين mu kuma ka ba mu iko mu musu biyayya a ƙarƙashin adalcin da suke mana امين ya Allah muna roƙonka duka wanda ba su da lafiya suke asibiti ko suke gidaje kwanci ko kuma suke tafiya da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya amin duk masu bara addu'a gare mai Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatocin su da mu da su gaba ɗaya amin ya Allah ka ɗauka musulunci da musulmai amin karya kafirci da kafirai Amin.
Allahumma izz al-islam wal muslimin Amin.
wa azil ash-shirk wal mushrikin Amin.
wa dammir a'da'aka ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin amin اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم آمين.
تغفر لنا وترحمنا آمين.
لنكونن من آمين.
الخاسرين آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن آمين.
عذابها كان غراما إنها آمين.
ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين